الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata a yau muna 24 ga watan jumada da akira hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 1444 wanda ya dace ma 17 ga watan daya shekara ta 2023 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna sharhu sunna na ashekul imam abu ibrahim ismail ibnu yahya ibnu ismail almuzani rahimahullahu ta'ala ba laifi kafin darasi na yau idan da tambayoyi suna iya gabata na'am
bayan malamin da yake cewa wala rawari
wai hukuncin sallah bayan limamin da baya kyautata karatun alkur'ani ma'ana baya iya fitar da haruffa kamar yadda suka dace wannan sallah sallah ce ingantacciya illa kasancewar dole a yi masa nasiha a sha hankalinsa a cikin hikima da siyasa da girmamawa wato yaje ya gyara karatu in ya karba wannan nasiha to fa lillahi alhamdu damai shine abin da ake bukata amma in har ya nace ya ki zuwa ya gyara karatunsa to anan abin da ya kamata sai ka bincika ka samu limamin da yake kyautata karatu ko mun nisan masallaci ka je ka bi shi domin shi kyautata karatun alkur'ani wajibi ne domin alkur'ani da tajwidinsa ya sauka kamar yadda ubangiji ta'ala ya umarci manzansa a cikin suratul muzammil wa rattilil qur'ana tartila dan haka al-imamu al-jazari Allah ya ji kansa yake fada a cikin manzumarsa ita ce al-jazariya yake cewa wala akhdhu bit tajwidi hatumul lazimu من لم يجود القرآن آثم لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل yace neman ilimi na kyautata karatun alkur'ani ya ce hatimun lazimu abu ne wanda yake na wajibi na dole ne mallam yujawidil qur'ana duk wanda baya kyautata karatun alqur'ani fa huwa asimu yace wannan mai laifi ne madaukin zunubi ne li'annahu bihi ilahu anzala domin ubangiji mai girma da daukaka ya saukar da wannan alqur'ani da tajwidinsa wa hakaza minhu ilaina wasala haka alqur'ani ya iso gare mu daga gun Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana da tajwidinsa ba wani abu ba ne wanda aka kirkira ƙur'ani da tajwidinsa ya sauka don haka duk wanda zai karanta alƙur'ani wajibi ne ya karanta shi da tajwidi ma'ana kyautata shi karatun kowane harafi ka fitar da shi ta inda ake fitar da shi kuma kowane harafi akwai abin da ake bashi kan wanda yake na mudud kowace madda ga gwargwadon jan da ake mata da abin da ya shafi sauran dai hukunce-hukuncensa na'am
sauran kudin da yake hannun shi da zai da su
wani misali mutum ne ya ciyo bashi na banki wazi ya cin masa na cewa mu'amala da riba kudi da ruwa haramun ne to shine sai ya yi nadama kuma kudin da ya ramto gasa a hannu abin da ya zama wajibi sai ya tattara ya je ya biya su an gane ko ya gangama ya je ya biya su iya abinda suka dora masa gaba daya misali in jika ɗari ce ya ramta suka ce ɗari da goma zai bada to ɗari da gomar zai hada ya kai musu an gane ko in ma kasancewar kudaden da ke hannunsa bai su isa ba ya biya to ya je ya ba su abin da ya rage kuma ya yi kokari ya biya su domin ya sullube wannan shine iya abin da yake na tubansa da nadamarsa in ya so kuma sai a kori gaba na'am kamar malami mai karantarwa haka wai kamar misali malami kamar misali malaman makarantu masu karantarwa duk da cewa na fahimci dai kamar dai irin malaman boko da sauransu kamar ya kuntata ma ɗalibai ya yi abin da bai kamata ba in suka masa mummunar addu'a za ta kama shi matukar in zaluntar su yayi to in suka yi masa mummunar addu'a kama shi za ta yi shi ya sa wajibi ne duk mai karantarwa ya kiyaye amanar da take kan shi karka yi abin da za ka zalunci su wanda kake karantarwa musamman irin wannan zalunci yana kasancewa a wajen karantarwa wadda ake yin jarrabawa jarrabawa da ake samun shahada sai ka ga malami kawai haka ya rike ɗalibi a kan abin da bai taka kara ya karya ba ya ɓata masa lokaci ko domin ba sa fahimtar juna ko kuma kawai iya abu ne wanda yake na tsarinsu yanzu misali a shekarun da suka gabata ban sani ba yanzu ko lamarin ya canza kamar yadda 'yan uwa da yawa suke kuka game da ita wannan jami'a ta bayan ruwa akwai wasu miyagun malaman waɗanda kawai su ƙetar da suke kar a ce ɗalibi ya je ya yi karatu shi ma ya kawo ya zo matsayinsu ko kuma ya ce ya maye gurbinsu yara za ka ga waɗanda suna da fasaha suna da ilimi suna da hazaƙa amma daga an je sai ka ga mutum dan kanshi ya gaji ya bari wallahi haka duk a shekarun da suka gabata haka suka ringa yi akwai waɗanda ake faɗa in kun zo kun rubuta takardar jaraba ma ba sa ma diba ta balantana su yi kurijanta su ba ku daraja a daidai iya abin da mutum ya samu to irin wannan zalunci ne duk malamin da ya zalunci ɗalibi in dai ya masa mummunar addu'a to wannan addu'a kai tsaye karɓaɓɓa ce a gun Allah subhanahu wa ta'ala domin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya faɗa ita gida a watan mazlumi fa inna hulaisa bai na hawa bai na Allah hijab manzan Allah ya ce ka kiyaye addu'ar wanda aka zalunta domin lamarin addu'ar wanda aka zalunta babu wani shamaki tsakaninta da ubangiji subhanahu wata'ala kuma wasun zaka same su akwai rashin tausayi da ƙeƙashewar zuciya ɗalibin nan yayi yayi yayi daraja ɗaya tak idan kai musamaha ka bashi zai iya tsallakewa amma saboda daraja ɗaya mutum yana bakin cikin ba zai ƙara ma ɗalibi ba kuma a hukumance a dokance ba a hana ba cewa ka cika masa don a tsarin wasu jami'o'i a irin abin da ya shafi muraƙaba kamar misali debuwar da ake yi da sauransu darajat ɗin da ake badawa akwai wanda kaso ne na malami in an raba ga wanda zai yi jaraba wannan kuma kasancewar kan masu ƙoƙari kan waɗanda ba sa giyabi ma'ana ba sa fashin zauwa malami yakan diba a cikin abin da yake na hakkin shi ya ƙara musu to amma kasancewar zaka ga wani shi kawai Allah ya yi shi mutum ne wanda yake baya da tausayi kuma ba komai bai kai su haka illa kasancewar rashin fahimtar addini kawai turancin shine tsantsa kuma kullum fama ake shi mai jan kunne su ake sai an kai kanshi su kuma duk ba haka ba suke wallahi duka asara ce ake ma kasa malam zaka ga mutum tun daga firamare gwamnati ta ɗauke shi ana tattalin shi ana zuba kuɗi amma sai mutum ya kai inda ya kamata a ce an sallame shi ƙasa ta amfana da shi al'umma ta amfana da shi shikenan kawai sai a rataye mutum a maida shi gefe ka je kasashen da suka ci gaba ba a karatun banza di yadda kai kawai sai an yadda kasa za ta amfana da kai wannan kudi da aka kashe maka ba zai tafi a banza ba amma yanzu a nan mu nawa za ka samu sun wuce a lissafa wallahi shi ne abin ai zalunci bai ya dorewa ƙwarai kuma shi zalunci makiyaya ce mai alloba duk dabbar da ta yi kiwo a cikinta ba za ta kai labari ba dole mutum ya kiyaye shi yasa za ka gani galibi wasu irin waɗannan masu irin wannan zaluncin da wannan kin galibinsu mutuwarsu ma abin kallo ce wale ya zubi layi za ka ga sun ƙare rayuwar babu komai abin da suka ɓartaka wanda yake abu wanda yake na amfani shi abin da yake da ba ka'ida ba lalle duk tsarin makarantu akwai tekus da ake kawowa ka'idodi wanda hukuma take kawowa wannan shi kuma bin ka'idodi wannan dole ne amma duk abin da yake ba na ka'ida ba ne ba wanda an baka dama kai kana iya yi to a nan ya kamata ka tausaya domin mazala sallallahu salama ya faɗa wa inna ma yarhamullahu min ibadihi ruhama kusan da cewa kadai masu tausaya ma jama'a su kadai ne Allah yake jin kansu daga cikin bayan shi duk wanda yake tausaya ma jama'a to ubangiji subhanahu wata'ala zai tausaya masa aljaza'u min jinsil amal yadda kai haka za a yi ma in ka tsananta Allah zai tsananta maka ya kuntata ma in ka tausasa ubangiji subhanahu wata'ala zai tausasa maka sai dai baya daga cikin tausasawa a zo ɗakin jarrabawa ka ringa gwada ma mutane ka ringa gwada ma ɗalibai wannan baya cikin tausasawa saboda ita jarrabawa hikimar da aka tsara ta don a tantance an gane ko a rabe tsakanin ɗan dima da ɗan kabewa a samu waɗanda suke ƙwararru waɗanda su ne za su karantar da al'umma nan gaba darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna cikin gabar da malam yake mana bayani game da wani ginshiki daga cikin ginshikan imani guda shida shine al-imanu bil qada'i wal qadar imani da kadara ta Allah subhanahu wa ta'ala da hukuncinsa ko mu ce da hukuncinsa da alkadarinsa wanda kamar yadda malamai suka yi bayani lafazin alkaba da alkadir suna da bambanci an gane ko suna da bambanci shi idan aka ce alkadir shi ne ba abu gwalgwado komai a bashi gwalgwado a saita shi shi kuma lafazin alkaba shine al'infar ma'ana zartarwa shine abu hatim arrazi Allah ya ji kansa yake buga mana misali na bambanci tsakanin alkaba wal qadar sai yake cewa kamar misalin tela ne aka kawo masa yadi da sunan cewa zai dinka riga ko kuma wando idan tela ya dora yadi akan teburi zaka ga ya samu alli da kuma metir ma'auni kenan idan ya auna sai ya sa wannan alli sai ya dan yi alama ya auna nan ya ja ya yi alama yana zanawa iya yadda zai yanka wannan riga da zai yi to wannan dadawa da yake da ragewa da yake da daidaitawa da yake wannan shine ake kira alqadar lokacin da ya gama wannan zanawa idan ya sa almakashi ya yanka to shine suke cewa wa qad qabahu ya riga ya zartar yanzu lokacin da ya zo ya auna riga ce zai ya auna ya zana ya sa almakashi ya yanka akwai a dawo a ce ba riga ba ce ba za a yi wando za a yi an riga an zartar riga kawai ta riga ta fito to haka kamar yadda misali magini lokacin da aka bashi fili ya gina aka ce gaya kaza ake bukata ana bukatar falo da ɗaki kurya ciki uku da makewayi da mangaza da gwadala da sauransu aka zo aka zana wannan zane shine ake kira alƙadar attakadir kenan lokacin da ya zo ya tona fandasiyon aka ɗago gini wannan shi kenan kuma ya riga ya zama kenan alƙaba wa kada ƙaba ya riga ya zartar in aka ce dawowa za a yi to sai dai a rushe abin gaba ɗaya don haka malamai suka ce bainal qada'i wal qadr at-talazu akwai lazumtar juna tsakanin alkadari da hukunci duk wanda ya nemi raba su to yayi yana kokarin ruguza imaninsa gaba daya an gane ko kenan dan haka ubangiji subhanahu wata'ala komai ya rigai ya bashi gwalgwado kuma ya rigai ya zartar yadda Allah subhanahu wata'ala ya kaddara komai to ban makawa sai ya zartu kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya nufata to shine anan malam yake mana bayani game da wannan mas'ala ta alqada'u wal qadar shine yace ahata ilmuhu bil umuri wa an faza fi khalqihi sabiqal maqduri ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur malan yake faɗa cewa sanin Allah subhanahu wata'ala ma'ana ilimin sa ya kewaye bil umuri game da al'amurra gaba daya komai sanin Allah subhanahu wata'ala ya kewaye da shi ya sani dukkan wani abu wanda yake samamme da wanda yake rashashe da abin da zai iya yiwuwa da ma wanda ba zai yiwu ba ya san abin da ya wuce ya san abin da ake ciki kuma ya san abin da zai zo nan gaba in ya zo ga yadda zai kasance an gane ko? sanin Allah subhanahu wa ta'ala ilimi ne wanda yake mai faɗi wanda ba shi da iyaka dukkan halittun da suke cikin sammai bakwai da kasai bakwai da abin da ke tsakaninsu ubangiji subhanahu wata'ala ya kewaye da saninsu kamar yadda ya faɗa lita'alamu annallaha ala kulli shay'in qadir wa annallaha qad ahaba bi kulli shay'in ilma lalle ubangiji ta'ala ya kewaye dukkan komai ga sani mun yi bayani wannan shine rukuni na farko daga cikin rukunai hudu na imani da hukuncin Allah subhanahu wata'ala da alkadarinsa dole sai ka yi imanin cewa sanin Allah subhanahu wata'ala ya kewaye kowa da komai babu wani abu da yake koyuwa gare shi wa an faza fi khalqihi sabiqal maqduri ya zartar da abin da ya rigaye na alkadarinsa fi kalkihi game da halittunsa ya rigai ya zartar an gane ko ya rigai ya zartar komai da Allah subhanahu wata'ala ya hukunta ya kaddara to wannan abu ne zartacce ban makawa sai ya wakana shine malam sai ya zo da wannan aya ya alamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur ubangiji ta'ala shine ke sanada wato satar kallo na idanu ma'ana ha'inci na idanu shine satar kallo Allah yana sanada shi wa ma tukhfi sudur da abinda zukatan bayi ke koyewa duk abinda ka kunshe a zuciyarka to ka tabbata me wanda ka tabbata ubangiji subhanahu wataala yana sanada shi in har ma bayinsa ba su san ba mi ka ɓoye a zuciyarka to ka tabbata Allah subhanahu wa ta'ala yana sane da duk abin da ka ɓoye a zuciyarka kai ba ma abin da ka ɓoye a zuciyarka a yanzu abin da nan gaba ne tunanin shi zai zo zuciyarka Allah yana sane da shi wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa to shine anan yace a hada ilmuhu bil umuri sanin Allah subhanahu wa ta'ala ya kewaye da, da dukkan al'amurra gaba ɗaya wa an faza ya zartar da sabiƙal makaduri marigayin abin da ya ƙaddara fi halkihi game da wato halittunsa wannan ku hadisi ne sahihi na cikin sahihu muslim bazan Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa kataballahu maƙadirar khalaiki قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان أرشه على الماء duk da cewa wannan hadisi kenan a rukuni na biyu daga cikin rukunan imani da hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala da alƙadarinsa wato zai zo to a nan kenan abinda muke so mu sani sanin Allah subhanahu wa ta'ala ya kewaye kowa da komai babu abin da yake boyuwa gare shi duk halittun da Allah ya halitta Allah yana sane da su kuma ya riga ya zartar da duk abin da ya kaddara kamar yadda aka hakaito wani daga cikin malahida in aka ce malahida su ne wanda kwata-kwata ba su da addini wanda su samuwar Allah subhanahu wa ta'ala ma ba su yarda da ita ba ba su yarda da cewa akwai Allah su ne ake kira malahida an gane ku jam'i ne na mulhid in aka ce mulhid wanda kwata-kwata shi bai yarda ma da wani addini ubangiji subhanahu wata'ala ma shi bai yi imanin cewa akwai shi ba to shine sai aka samu wani yaje yana tattaunawa da shi sai yake faɗa sai yake cewa ana ana khaliqun ana akhluqun ana akhliku yace ni ma ina iya halitta shi wannan mulhidin aka ce masa to nuna mana halittar ka sai ya sa aka kawo masa nama ɗanye sai ya tsaga wannan nama ya riɗe shi sai ya kawo kashin jaki sai ya sa sai ya rufe wannan nama ya sa aka kawo masa tukunya sai ya sa sai ya rufe bakin tukunyar sai ya ce aje a ajiye masa nan da zuwa wasu 'yan kwanaki zai bukata cewa zai bukaci cewa a zo masa da shi aka je aka ajiye wannan tukunya bayan kwana uku sai ya ce a kawo masa da aka kawo masa da ya fasa tukunyar sai ga maka tsutsotsi ne cike da wannan tukunya sai yake faɗa ya ce wannan halitta ta ce daga cikin waɗanda suka halarce shi suka halarci wannan tattaunawa sai ya ce masa fakam adaduhu wannan halitta taka nawa ce a cikin tukunyar ya kasa ba da amsa ya masa tambaya ta biyu a cikin wannan halittar taka maza nawa ne mata nawa ne ya kasa ba da wannan amsa ya ce shin kai kake ba su ci da sha ya je kasa ba da amsa sai ya ce masa to allan da ya halicci halittu ya ƙididdige adadin halittunsa kuma ya sani adadin mazaje daga cikin halittunsa da adadin mateki kuma shi yake azurta halittunsa kuma kowace halittar da ya halitta ya san iya adadin kwanukan da za ta yi lokacin da za ta yi kuma sanin shi ya zartu game da dukkan halittunsa babu wani abu da yake koyuwa gare wannan mulhidi sai ya ɗimauta ya rasa inda zai sa kansa ya rasa amsar da zai bada to don haka wannan yana nuna mana dai Allah subhanahu wata'ala iliminsa ya kewaye kowa da komai kamar yadda wannan shine rukuni na farko daga cikin rukunan imani da hukuncin Allah subhanahu wata'ala da alkadarinsa malam sai ya ce falakhalqu amiluna bi sabiqi ilmihi halittu gaba ɗayansu masu aiki ne da wato marigayin ilimi na Allah subhanahu wa ta'ala duk abinda muke aikatawa to mu tabbata sanin Allah subhanahu wa ta'ala ya yi rigayi da abinda za mu aikata wannan malin yana raddi ne ga wata jama'a wanda ake kiransu alkadariya wanda su kwata-kwata ba su yi imani da kadara su a iya aƙidarsu wato abinda bayi suke aikatawa Allah bai san da shi ba sai bayan sun aikata wai sannan Allah zai san da cewa bawansa ya aikata kaza an gane ku su komai al'amari sabo ne a yanzu in kai abu to a yanzu ne bayan kayi shi Allah zai san cewa wane ya aikata kaza amma kafin haka su ba su yadda da cewa sanin Allah ya kewaye komai ba shi yasa galibi duk littafin da ka ɗauka na aƙidar ahlus sunna wani jama'a sai ka samu raddi akan waɗannan jama'a saboda wannan ya saba ma ayoyi na alkur'ani da hadisai ingantattu na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama shi ya sa a yi hadisin Umar Allah ya kara masa yadda wanda ɗansa ya rawaito Abdullahi lokacin da ya haya bunu ya'amar da shi da Humaydi ibn Abdurrahman suka ba shi labarin cewa a birnin Basra irin waɗannan jama'a sun bulla abinda Abdullahi ɗan Umar ya ce musu in kun koma ku faɗa ma waɗannan mutane ku ce ni na ce ba ni ba su ba su ba kuma ku tabbatar musu ɗayansu da zai ciyar da gwalgwadon dutsen ƙuhu daga zinare Allah ba zai karɓa masa sai ya yi imani da kadara sai ka yi imani da cewa duk abin da kake aikatawa tuntuni sanin Allah subhanahu wa ta'ala wato ya yi rigaye game da shi sai ya ce wa na fi zuna lima kalaƙahun lahu min khairin wa sharrin kuma su bayi masu zartar da abinda Allah ya halicce su saboda shi na alkhairi da na sharri ban makawa an gane ko ban makawa duk abinda Allah subhanahu wata'ala ya halicci bawa saboda shi na alkhairi da na sharri to sai ya zartar da wannan abu sai ya aikata malam yace la yamlikuna li anfusihim min at-ta'ati naf'an bayi ba sa iya mallaka ma kansu naf'an janyo wani amfani mina fa'a na da'a ga ubangiji subhanahu wata'ala an gane ko ka aikata wani abu na da'a na biyayya ga Allah subhanahu wata'ala ba ka iya mallaka ma kanka in ka ganka akan tafarki madaidaici kana kwatantawa game da abin da Allah ya yi umarni to ka yi godiya ga ubangijinka ka kubuta game da wayanka da ƙarfinka da dabararka cewa daci ne Allah subhanahu wa ta'ala ya maka kuma shine ya taimaka maka akan yi masa da'a shi ya sa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu'ab Allah ya ƙara masa yadda wadda wannan karantarwa karantarwa ce ga dukkan mumini har zuwa kiyama a kullum ka nemi taimako da agaji na Allah subhanahu wata'ala ya yi maka dace akan yi masa da'a kamar yadda ya ce masa kar ka bar yin wannan addu'a a bayan kowace sallah ta farilla Allahumma a inni ala zikirika wa shukurika wa husni ibadatik ya Allah ka taimaka mun akan ambatanka da gode maka da kyautata ibadarka ba yadda za a yi bawa ya zo da wani aiki na da'a sai idan Allah ya masa dace shi yasa anan yace la yamlikuna li anfusihim min at-ta'ati naf'an su bayi ba sa iya mallaka ma kansu janyo wani amfani na da'a ga ubangiji subhanahu wataala wala yajiduna ila sarfil ma'asiyati anha daf'an kuma ba sa samun ijewa wato ba sa samun ijewa izuwa wato juyar da wani aiki na sako an gane ko aiki na sako bawa bai isa bai ya mallaka ma kanshi nisantar ayyuka na sako sai idan Allah subhanahu wata'ala ya masa dace to don haka a takaice a cikin wannan jumla malam yana mana bayani game da imani da hukuncin Allah subhanahu wata'ala da alkadarinsa mun yi bayani game da wato rukuni na farko ko mu ce gimshiki na farko a darasi da ya gabata imani game da sanin Allah subhanahu wata'ala da ɗaɗɗe wanda ba shi da farko kuma ba shi da ƙarshe ya san abin da ya wuce ya san abin da ake ciki ya san abin da zai zo nan gaba in ya zo ga yadda zai kasance saninsa ya kewaye da dukkan wani abu wanda yake samamme a cikin sammai da kasai da abin da ke tsakaninsu yana sane da ilimin shi ya kewaye da duk wani abu wanda yake rashashe abin da babu shi kuma abin da ma wato ba a yiwu ba Allah ya san in ya yiwu ga yadda zai kasance wannan shine kenan gimshike na farko kamar yadda bayani ya gabata dalili akan shi wa inda hu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqudu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin ginshiki na biyu shine imani game da cewa ubangiji subhanahu wata'ala ya rubuce komai ya rubuce kowa komai da ka sani gaba ɗaya Allah ya rubuce shi ya tabbatar da shi a cikin littafin sana Allahul Mahfuz kamar yadda ya faɗa wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin dukkan komai ubangiji ta'ala ya ce mun ƙididdige shi mun tabbatar da shi a cikin wani littafi wanda yake ma'abucin bayani lafazin imam a nan abin da ake nihi kitab haka a can ya faɗa alam ta'alam annallaha ya'lamu ma fi sama'i wal ard inna zalika fi kitab inna zalika ala Allah yasir ubangiji ta'ala ya ce shin baka yi sani ba Allah shi ke da sanin duk abin da ke cikin sammai da ƙasai inna zalika fi kitab dukkan abin da yake cikin sammai da ƙasai na halittu yana tabbace a cikin wannan littafi na lauhul mahfuz inna zalika ala Allah yasir wannan kuma abu ne mai sauki a gun Allah subhanahu wata'ala kididdige kowa da komai kuma haka ya faɗa ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna zalika ala Allah yasir ubangiji ta'ala yake faɗa duk abin da ke samuwa a ban ƙasa ko a cikin kawunanku na wata musiba ubangiji ta'ala ya ce bai samu ba illa fi kitabin face yana tabbaci a cikin wani littafi min qabli an nabra'aha kafin mu halicci halitta tuni ubangiji ta'ala ya ce mun kaddara abin da zai same ta kuma mun rubuta mun tabbatar da shi a cikin littafi sai ya ce inna zalika ala Allah yasir yin haka abu ne mai sauki a gun Allah subhanahu wa ta'ala shi ne wancan hadisi da muka karanta ɗazu yana cikin sahihu muslim wanda manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam yake faɗa Ubangiji subhanahu wa ta'ala tintini ya rubuta iya abin da yake nihin ƙaddara ma bayansa kafin ya halicci sammai bakwai da ƙasai bakwai da shekara dubu hamsin manzan Allah ya ce a lokacin nan al'arshinsa yana kan ruwa abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yadda yake cewa kullu shay'in bi kadar hatta wa uka yadaka ala khaddika komai da ka sani yana da alkadari ma'ana Allah ya kaddara yace kai daidai da dora hannunka da zaka yi akan kunci kai tagumi tana Allah ya rubuta shi kafin ya halicci halittu da shekara dubu hamsin motsa kafa da za ka yi tintini kafin Allah ya halicci halittu da shekara dubu hamsin Allah ya kaddara cewa bawa na wane ɗan wane a lokaci kaza zai motsa kafarsa domin ya tabbata a hadisi ingantacce mazala sallallahu salama yake cewa farkon abin da Allah ya halitta shine alƙalamin ƙudura da Allah ya halicci wannan alƙalami ubangiji ta'ala sai ya bashi umarni yace uktub irbutu alƙalami yayi tambaya yace wa ma za aktubu ya rab yace ya ubangiji na mi zan rubuta ubangiji ta'ala yace masa uktub kullama huwa ka'inun ila yawmil qiyamah rubuta duk abin da zai wakana har zuwa kiyama manzon Allah ya ce take yanke wannan alkalami ya gudana yake rubutu yake rubutu sai da ya rubuce komai da kowa gaba daya motsin da za ka yi tuntuni wannan alkalami ya rubuta Allah ya rubuta ya tabbatar da shi a cikin littafinsa to wannan shine gimshiki na biyu daga cikin gimshikan imani da alkadarin ubangiji subhanahu wataala duk abin da zai samu bawa tuntuni Allah ya rubuta shi ya sa manzana salatu salama yake wata wasiya ga abdullahi dan abbas wata rana manzan allah ya goye shi a bayan jaki sai yake cewa ya gulam inni uallimuka kalimati ihfazillaha yahfazuka ihfazillaha tajidhu tujahak idza sa'alta fas'alillaha wa idza sta'anta fasta'in billah wa alam anna al-umma لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يدروك لم يدروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف أو رواية سيتي وعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك فذا الله يتي مسا يا كيارو ka kiyaye ubangijinka ubangijinka zai kiyaye ka kiyaye Allah subhanahu wata'ala shine kiyaye dokokinsa duk wanda ya kiyaye dokokin ubangiji subhanahu wata'ala to ya kiyaye ubangijinsa ubangiji ta'ala mawadaci ne game da kiwon mai kiwo shi shi yake kiyayewa shi ba a kiyaye shi amma da yace mu kiyaye shi ma'ana mu kiyaye dokokinsa duk wanda ya kiyaye dokokin Allah subhanahu wata'ala to tabbas zai samu kiyayewa ta Allah gaba gare shi aljaza'u min jinsil amal yadda kai haka za a yi maka maza Allah sai yake ce masa ya gulam maza Allah sai yake ce masa wannan iza sa'alta in za ka yi roƙo fas'alillah ka roƙi ubangijinka duk abin da kake da bukata to in dai za ka yi roƙo ka roƙi ubangijinka saboda shi baya kosawa game da roƙon masu roƙo kuma ƙofarsa ba dare ba rana a buɗe take du an gane ko ba sai ka je ka kwankwasa ba a'a ƙofa ce a buɗe ka ɗaga hannunka ka roƙe shi zai karɓa maka alƙawari ne wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum kuma ya faɗa wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'awatad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun shi yasa yace masa idza sa'alta fas'alillah in zaka yi roko ka roki ubangijinka wa idza sta'anta fasta'in billahi in zaka nemi taimako da agaji to ka nemi taimako da ubangijinka sai yace wa alam kai sani annal ummata lalle al'umma gaba daya tun farkon duniya har zuwa kiyama mutane da aljannu su yi haɗin gwiwa ala an yanfa uka bishai'in a bisa cewa za su amfanar da kai da wani abu lam yanfa uka illa bishai'in karkata bahullahu laka wallahi sun yi kaɗan su amfanar da kai da komai sai abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta ya kaddara za ka samu duk duniya ta haɗu akan cewa sai ta amfanar da kai daidai da tsinin allura sun yi kaɗan su amfanar da kai sai abin da Allah ya kaddara ya rubuta cewa za ka samu kuma ya ce kai sani dukkan al'umma gaba ɗaya mutane da aljannu tun farkon duniya har zuwa kiyama inda za su haɗu su yi haɗin gwiwa akan cutar da kai da wani abu to sun yi kaɗan su cutar da kai sai abin da Allah ya kaddara ya hukunta zai same ka. don haka duk abin da ya same ka ka tabbatar da cewa Allah ne ya kaddara maka manzo Allah ya ce rufi atil aqlamu tuntuna an dauke alqalimma wa jaffati suhufu takaddu sun bushe ma'ana komai Allah ya riga ya gama komai kawai yana jiran lokacin sa ne a wata riwaya sai ya ce kai sani duk abin da ya kuskure maka to bai zamanto ba zai same ka duk abin da ya same ka kuma bai zamanto ba zai kuskure maka idan ka ga abu bai same ka ba to wannan daman tun can Allah bai kaddara maka ba idan ka ga abu ya same ka to ka tabbata wannan abu ba yadda za a yi ka kauce masa don haka ba maganar tsautsayi an gane ko a musulunci ba maganar tsautsayi cewa ai tsautsayi ya kawo shi tsautsayin wa Allah ya kaddara masa ko a bangon duniya yake na yamma abin da zai same shi a bangon duniya na gabas sai ya tashi ya je abin ya same shi komai Allah ya riga ya gama don haka a nan akwai wasu abubuwa na jahiliya na maguzanci da mutane suke yi sai ka ji an ce wai ai ba a son mutum a gida ya zauna wai baya kiyo ko kaza ce wai ka kawo ka daure wasu ba don Allah ba suke kiyo ba suna yi ne wai kawai wai da aƙidar ƙudurin cewa wai in musiba za ta fada maka sai ta fada ma wannan dabba wai shi yasa ake son wai ya zamanto mutum yana kiwo wai in wata musiba za ta fada ma sai ta fada ma wannan dabba kaga anan akwai rashin imani da alƙadarin Allah subhanahu wata'ala da irin yau daga mutum an ga lamarinsa sun dan canza kasuwa ta ɗan tsaya komai ya ɗan ja da baya sai ka ji an ce a ai abokan sana'a ne suka sanya masa hannu sai ka ga an ɗauko ƙur'ani ana cigiya ko an masa ko wanda ya je gani ko an haɗa an yi masa magani ko an masa kaza ko mutum ya kwanta rashin lafiya an ɗanyi an yi an yi sai ka ji an ɗauko ƙur'ani wai ana tsinarwa wai cewa wai ko an masa magani ko ba a karya ba ko ba a kuma shi wa ƙura'anin wanda ake sawa hawa irin nan an san wanda ake sawa daman shi daga an ba shi kudin shi na shi mai sawa daga ya je ya kekkewa ya daidai wurin shi kenan kuma sai ya gaba shi kenan an gama to har ya kai yanzu sun yi wani canfi cewa duk marar lafiyar da aka sa mishi ƙur'ani cewa ko an masa magani to ka kirga mishi kwanuka a yanzu cikin ɗan lokacin nan haka suke irin wannan camfin kuma kusan nawa za ka ji suna lissafa ma wane ma da aka sa mashi laya aka ce an sa am ko an mashi magani shi ma ai bai kai labari ba wane ma da aka sa mashi ai bai kai labari to Allah ba zai kaddara ma bawansa ba ya dora masa rashin lafiya shi kenan kawai shi wanda ake ganin cewa shi ya jefe shi shi me ya hana in rashin lafiya ta same shi yayi ma kansa me yasa talauci yake mamaye shi ya azurta ma kansa in har ya isa dora ma wani rashin lafiya don haka duk abin da zai samu bawa na alkhairi ko na sharri ya mai da lamarinsa zuwa ga ubangiji subhanahu wata'ala ya yi imanin cewa Allah ne ya dora masa kuma ba wanda ya isa ya yi masa in ban da shi wa in yamsasaka Allahu bi durrin fala kashifa lahu illa hu idan Allah ya shafe ka da wani kunci rashin lafiya ko talauci ko tsoro ko firgici ba wanda ya isa yayi maka in ban da shi to don haka wannan shine gimshiki na biyu sai mun yi imani da cewa dukkan komai ubangiji ta'ala ya rubuce shi ya tabbatar da shi a cikin littafinsa na lauhul mahfuz sannan rukuni na uku daga cikin rukunnan imani da alkadari da hukuncin Allah sai mun imanin cewa komai yana gudana ne da san Allah subhanahu wata'ala da mashi'arsa duk abin da ya wakana wannan mashi'a ce ta Allah subhanahu wata'ala an gane ko Allah ne ya so haka shine ya zartar don haka shi ne malam ya ce wa an faza fi halkihi sabiqal maqdu mashi'ar Allah subhanahu wa ta'ala ta gudana da kowa da komai duk abinda Allah ya so shi zai kasance duk abinda Allah bai so ba bai nufa ba ba yadda za a yi ya kasance don haka bawa yana da mashi'a ubangiji subhanahu wa ta'ala yana da mashi'a mashi'ar bawa mai biya ce ga mashi'ar Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da muke so ba yadda za a yi ya kasance ya tabbata sai idan Allah ya so haka yin shi ne a can yake faɗa liman sha'a minkum an yastake wa mata sha'una illa an ya sha Allahu rabbul alamin Ubangiji ta'ala ya ce daga duk wanda ya so daga cikinku an yastake wato ya daidaita yabu wannan tafarki mai kyakke mashi'a ce Allah ya ba bawa ka tsaya kai nazari ka zaba ma kanka abin da kake ganin yafi dace maka yace amma wa mata sha'una abinda kuke so ba zai tabbata ba illa an ya sha Allahu rabbul alamin sai idan Allah ubangijin halittu wato ya so da haka an gane ko sai in Allah ya so sannan lamari yake tabbata shi ne al'imamu shafi'i Allah ya ji kansa lokacin yana cikin rashin lafiya ta mutuwa almajiransa sun je sun ziyarce shi irinsu al'imamu lubuwaidi da mawallafin wannan littafi abu ibrahim shi ne al'imamu muzani da rabi ibn sulaiman sun je sun ziyarce shi al'imamu shafi'i Allah ya ji kansa sai yake rera musu wannan baituka wasu ‘yan baituka shine yake faɗa yake cewa ma shi ita kana wa illam asha wa ma shi itu illam tasha lam yakun khalaqta al-ibada ala ma alimta wa fil ilmi yajri al-fata wal muslim ala za mananta wa hadha khazalta wa hadha a anta wa za lam tujid faminhum shakiyun wa minhum sa'idun wa minhum qabihun wa minhum hasan yace ma shi ita kana yace ya ubangiji na duk abin da ka so shine yake wakana wa illam asha koda ni ban so ba gane kuma shi ita kana abinda ka so ya ubangiji na shike kasancewa wa illam asha koda ni ban so ba sai ce wa ma shi itu abinda ni nake so illam tasha in kai baka so ba ya ubangiji na lam yakun ba yadda za a yi ya kasance ya tabbata sai ce khalaqatal ibada kai ka halicci bayinka alama alimta akan abin da kai sani game da su wa fil ilmi yajri fatawal muslim wato saurayi da dattijo gaba ɗayansu suna gudana ne akan ilimin Allah subhanahu wata'ala shi yake gudanar da lamarin kowa shi yake gudanar da lamarin komai sai ya ce ala zamananta wannan kayi masa kyauta kayi masa baiwa ka seta shi akan tafarki madaidaici wa haza khazalta wannan shi kuma ka tabar da shi ya kama hanya ta bata yace wa haza a anta wannan ka taimaka masa akan yi maka da'a wa zalamtu in wannan baka taimaka masa ba faminhum shaqiyun daga cikin bayinka akwai tababbe wanda makomarsa ita ce wuta wa minhum sa'idun daga cikin su akwai ma'azirci wanda aljanna ita ce makomarsa Allah ya sanya mu a ciki sai ya ce wa minhum qabihun daga cikin su akwai wanda yake mummuna wa minhum hasan daga cikin su akwai wanda yake kyakkyawa wannan duka lamarinka ne ya ubangiji na a shahid dai anan musan da cewa bawa yana da mashi'a amma mashi'ar shi mai biya ce ga Allah ta Allah subhanahu wata'ala kamar yadda ya faɗa liman sha'a minkum an yastaqim wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin to wannan shine rukuni na uku daga cikin rukunan imani da hukuncin Allah da alƙadarinsa sai kai imanin cewa komai yana gudana ne da mashi'ar Allah abinda Allah ya so shi ke kasancewa duk abinda Allah bai so ba ba yadda za a yi ya kasance gimshiki na hudu shine sai mun yi imanin cewa da mu da aikinmu gaba mu halitta ce ta Allah subhanahu wata'ala kamar yadda Allah shine ya halicce mu ya samar da mu daga babu duk abinda muke aikatawa na alkhairi da na sharri halitta ce ta Allah subhanahu wa ta'ala domin shi ya faɗa wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna Allah shi ya halicce ku ya halicce abinda kuke aikatawa kuma shi ya faɗa Allahu khaliqu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in wakil Allah shine mahaliccin dukkan komai kuma shi mawakilci ne akan dukkan komai kaga nan da yace kullu shay'in dukkan komai Allahu khaliqu kulli shay'in babu wani abu da zai fita daga nan haka can ya faɗa badi'us samawati wal ard anna yakunu lahu walad wa lam takul lahu sahiba wa khalaqa kulla shay wa huwa bi kulli shay'in alim to dan haka a su qadariyya sun tafi kamar misali ba kadariya ba mu'tazila da sauransu akwai wata firka kuma wanda suke daga bangaren su wanda sun tafi akan cewa wato shi bawa shi yake halittar aikinsa aiki ba halitta bace ta Allah subhanahu wataala a kai kai ne kake halittar aikinka kuma Allah da'a ka aikata aiki na alkhairi ko ka aikata na sharri duk abinda bawa yayi shi shine ya halicci kayansa to a aqidar ahlus sunna wal jamaa yadda alqur'ani ya tabbatar mana da hadisai ingantattu bayi da aikin su gabaɗaya na alkhairi da na sharri halitta ce ta Allah subhanahu wataala Allah shi ya halicce mu kuma shi ya halicci duk abin da muke aikatawa da haka kuma ya ba mu mashi'a kowa ya tsaya ya nazari ya zaba ma kansa abin wanda yake mai kyau to lalle abin da kake so ba zai tabbata ba sai in Allah ya so don haka sai ka nemi taimako da agaji na Allah subhanahu wata'ala ya yi maka dace akan yi masa da'a amma sabani su waɗanda suka tafi akan cewa shi ɗan adam su kadariya wai tamkar gawa ce a hannun mai wanke ta sai yadda ya juya ta ko kuma misali na biyu suka ce kamar gashin tsuntsu ne a inda iska take bugawa yake raudawa sai yadda ta juya shi wanda su kuma wannan sun wuce iyaka wai in ka aikata aiki na alkhairi a ba kai bane ba a mashi'arka da nihinka ka aikata a kawai tuka ka ne aiki in aiki na sabo kai sa ka ne aka yi an gane ko kwata-kwata sun kore ma bawa ba shi da mashi'a in aiki na alkhairi yayi a a tuka shi ne ake in ma aiki na sharri yayi sa shi ne akai to wannan duka ya saba ma aqidar ahlus sunna wal jamaa shi yasa dai a takaice kenan waɗannan gimshikai guda hudu dole mutum ya kiyaye su sai ka kiyaye su imaninka da kadara da hukuncin Allah subhanahu wata'ala zai tabbata kenan ka yi imanin sanin Allah ya kewaye kowa da komai abu na biyu ka yi imanin kowa da komai Allah ya rubuce ya tabbatar a cikin littafinsa na lauhul mahfuz na uku ka yi imanin cewa komai yana gudana ne da nihin Allah subhanahu wata'ala da mashi'arsa na hudu ka yi imanin cewa kai da aikinka gaba daya halitta ce ta Allah subhanahu wata'ala duk wanda ya jimilce waɗannan abubuwa hudu ya yarda da su to imaninsa da alkadarin Allah subhanahu wata'ala da hukuncinsa ya tabbata shine wani malami ya jimilce su a cikin baiti guda yake cewa ilmun kitabatu maulana mashi'atuhu wa khalquhu wa huwa ijadun wa takwinu rukunnan imani da kadara yace ilmun farko ilimi kenan sanin Allah ya kewaye kowa da komai kitabatu maulana rubutu na ubangijinmu ma'ana ya rubuce kowa da komai ya tabbatar da shi a cikin littafin lahul mahfuz mashi'atuhu mashi'arsa komai yana gudana ne da nihin shi da san shi na hudu sai ya ce wa khalquhu halittar shi ya ce wa huwa ijadin wa takawinu ma'ana komai kenan halittu da abin da suke aikatawa gaba daya halitta ce ta Allah subhanahu wa ta'ala ina ganin nan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك